أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا bayan haka ine mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna karewa Allah subhanahu wata'ala godiya da ya kawo wannan rana mai albarka ranar juma'a 24 ga watan rajab shekara ta 1446 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda ya daidai da 24 ga watan 1 shekara ta 2025 miladiya don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallaci na cikin kan na jandarmeri a unguwar tala a babban birnin yamai jamhuriyar nijar a wannan kuma shine darasinmu na wato a cikin karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wannan kuma shine darasinmu na 27 a cikin suratul baqara kuma wannan shine darasi na 25 a wancan sati idan ba a manta ba mun tsaya a ƙarshen aya ta 117 yau insha Allah za mu tashi farkon aya ta 119 a yau insha Allah za mu tashi farkon aya ta 118 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alaramma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون نعم الله سبحانه وتعالى وقال الذين لا يعلمون وأن دباس دسني سكا فدا me suka faɗa Allah ya ce laula yukallimun Allah dama wato suka ce dama a ce Allah subhanahu wa ta'ala zai yi magana da mu auta atina aya ko kuma wata aya ta musamman ta zo mana daban ta keɓance mu mu kaɗai sai Allah subhanahu wa ta'ala ce ka zalika ƙalar lazina la ya alamuna misla ƙauli ko kuma ka zalika ƙalar lazina min ƙablihim misla ƙauli haka waɗanda suka gabace su suka faɗi irin abin da suka gai Allah ya ce ta sha ba zukatansu sun yi kama da juna wato abin da suka ƙudurce a cikin zukatansu sun yi kama da juna Allah ce qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun hakika mun bayyana ayoyinmu wato ga wanda suke masu yaqini wato masu sakankancewa da tabbatar da yaqini zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan aya malamai sun yi maganganu kamar guda biyu a kanta wasu suka ce wa qala alladhina la ya'lamuna wa'anda suke ba su da sani suka ce wasu suka ce nasara wato kiristoci ne suka gaya haka saboda jerin ayoyin ana magana ne da su dorin wato maganganun da suka biyo baya suna magana ne a kansu shi yasa wasu malamai daga cikinsu suka ce haddar waya da aka kawo wacce bata inganta ba wato suka ce manzala sallallahu alaihi wasallama lokacin da wannan aya ta sauka kamar yadda hadisin abdullahi dan abbas ya kawo shi yake cewa rafi' bin umairala shine ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala magana ka ce yayi magana da yayi magana da mu kai tsaye ba tare da ya sa annabi ko mala'ika tsakanin mu su ji Allah yayi magana da su in kana so mu imani da kai to ka bar Allah subhanahu wataala yayi magana da mu ba za mu imani da kai ba hatta nasma kalamu ba za mu imani da kai ba ya rasulullah sai mun ji magana ga wajen Allah gare mu kai tsaye in gane ko فأنزل الله في ذلك قوله تعالى سيق الله مدوكتين سرفتي يفسوكت دوانا آية وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله wato sai waɗanda ba su da sani suka ce wato dama dai mun gane ko ko kuma dan me Allah ba zai kenan suna yin tambaya ne dan me Allah ba zai laula wato dan me Allah ba zai yi magana da mu ba in dai Allah yana so mu imani to yayi magana da mu kai tsaye mun gane ko shine laula yukallimuna Allah dan me Allah ba zai magana da mu ba aw ta'atina aya ko ko ta aya ta zo ta ta shafe mu mu kadai ta ambaci sunayen mu kai tsaye ta ce wane kai wane wane kai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan tambayoyi ne waɗanda daman banu Isra'ila sun yi wa wato mutanen su magana ta biyu shine waɗanda suka ce wa qala allazina وقال الذين لا يعلمون كو وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله tana magana ne akan mushrikan larabawa larabawan maka domin zai fi dacewa da abinda ayat ta zo gaba wato abinda ayat za ta faɗa a gaba mun gane ko domin wa'ancan qala alladhina la ya'lamuna muta wato larabawan da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su imani da shi ba shi yasa Allah ya ce kazalika qala allazina min qablihim mithla qawli kama haka ne waɗanda suka gabace su suka faɗa wanda suka gabace su shine sai Allah ya ce tashabahat qulubu zukatan su sun yi kama da juna wajen kin imani da Allah domin su ma sun ga ya haka ga annabi Musa alaihi salam da sauran annabawan su sun ce a zo musu da aya sun ce ba za su imani ba hatta nara Allah jahara ko ba haka ba fa haka zatu musaiqatuhum yanzurun Allah subhanahu wata'ala sun ce ba za su imani da annabi Musa alaihi salam ba sai ya zo musu da aya suna gani ko ba haka ba kirkiri to shine anan su ma kafiran maka suka ce ba za su imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba har sai Allah ya yi magana da su kai tsaye in gane ko ko kuma Allah ya zo da wata aya ta musamman a kansu su kadai bata shafi kowa ba to shine Allah ya ce wannan wato abin da suka gani haka waɗanda suke gabaninsu suka faɗa waɗanda suka kafa cewa Allah cikin Yahudawa da Nasara. In gane ko? Kenan magana mafi inganci wannan maganar kafiran maka ne suka faɗa wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama. In gane ko suka ce, laula yi kallimun Allah da dai Allah zai yi magana da mu to da mun imani da kai. Auta a tina aya ko wata aya ta musamman wacce ta shafe mu mu kaɗai wato ta yi magana da mu kai tsaye to sannan mai imani da kai duk wanda kaga yana sa sharaɗi cewa ba zai imani ba sai kaza ya faru sai kaza ya faru to galibi ba zai imani ba da Allah zai zai musu magana kai tsaye ba za su imani ba haka nan kuma da Allah zai zo da aya kai tsaye ba za su imani ba domin sharaɗin da suka sa bai da bai da wani dalili wanda zai sa su ki damun daga cikin wato ko kuma alamun mumini shine imani da gai Allah subhanahu wata'ala wato ya umarce mu mu imani da shi kun gane ko za a ga Allah amma ba za a gan shi a duniya ba sai ka shiga aljanna wato Allah ya sa mu daga ciki sannan mu ga Allah subhanahu wata'ala domin shiga wato ganin Allah ya fi shiga aljanna da Allah ya tabbatar da haka za a gan shi amma sai an shiga aljanna wujuhun yawma idhin nazira ko ila rabbiha nazira wato wasu fuskoki za su kai ubangijinsu waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ke amma ba za ka ce ga Allah ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai ga Allah a duniya ba kamar yadda na na'isha Allah ya ƙara mata yadda ta tabbatas kenan imaninka da cewa sai ka ga Allah za ka imani to baka shirya imani ba wannan kuma daman duk wanda ya kauce hanya Allah zai kawo wato wani sharaɗi wanda yake ya san wato ba daman bai imani bai tashi imani ba sai kawo wasu sharuɗa wanda zai aza wanda ko da Allah subhanahu ta'ala ya bashi wannan damar ba zai imani ba domin Allah ya yi fushi da mai irin wannan abu Allah ya mana sani to Allah ya ce kazalika qala alladhina min qablihim haka nan waɗanda suka gabace su ko suka faɗi irin wannan magana mithla qawlihim suka faɗi irin magana da suka faɗa cewa su ma ba za su imani ba sai Allah ya magana da su kai tsaye ko kuma sai sun ga Allah da irin irin waɗannan maganganu kun gane ko ko kuma sai an zo musu da aya kun gane ko ko su faɗi magana wacce take da irin wannan kamar yadda muka karanta wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada da waccan aya da yake cewa wato Allah subhanahu wataala kafin wannan ayar da yake cewa alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in aw am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl shin kuna so ku dinga tambayar wato manzonku kamar yadda aka tambayi annabi Musa gabani kaga tambayoyi ne wanda ba su da amfani wanda ba za su wato amfanar da su ba shi yasa Allah ya zarge su kana to nan ma haka Allah ya zarge su cewa wannan magana da suka gayi ba za ta yiwu ba sun yi kama da juna zukatansu ta sha bahat qulubuhum zukatansu sun yi kama da juna wajen kafirce ma Allah subhanahu wataala Allah ya mana tsari a nan kuma za a gane cewa kamar hadisin nan da manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa ala inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasadu kullu eh wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb cewa ku saurara ku ji a cikin jikin mutum akwai wata tsoka ko ba haka ba idan ta gyaru komai ya gyaru idan zuciya ta yi kyau komai ya yi kyau idan kuma ta ɓaci me komai ya lalace shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku saurara wannan tsokar ita ce zuciya kun gane ko domin shi yasa ana aka ce ta shabahat qulub zukatan su sun yi daidai domin ita zuciya ita ce uwar jiki kun gane ko in dai zuciyar mutum ta zamto mai kyau to dukkanin jikinsa ya zama mai kyau shi yasa ake son duk kun ga imani a cikin zuciya ake fara kudurce shi ko sannan kuma gabbai mai ya gaskata ya gaskata abin da ke cikin zukata baki shi ma ya taya ya gaskata amma asalin imani a cikin zuciya yake domin akwai waɗanda za su furta imani amma a cikin zuciya babu imani kamar yadda wato munafukai Allah ya wato ya siffanta mana su cewa a baka su musulmai ne ko ba haka ba amma a cikin zuciya ba kafirai ne domin sun kudirce kafirci abin da ke bakin su ba shine ba ko ba haka ba Allah ya ce idza ja'akal munafiquna qalu laka قالوا نشهد إنك لرسول الله هو إنك لرسوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون Allah ya ce idan munafukai suka zo gurinka ya Rasulullah sai su ce kai fa mun yadda mu mun shaida cewa kai manzo ne kai manzon Allah ne ko ba haka ba Allah ya ce a'a abinda suka faɗa ƙarya suke yi gane ko mu dai mun tabbatar cewa kai manzon Allah ne Allah ya ce ko ba haka ba amma lalle munafukai makaryata na daga cikin sifa ta munafukai babba ita ce ƙarya to wannan wato idan kaga da baki sun faɗa to kuma a zuciya ba haka bane ba to wannan munafunci kenan kuma ya fi kafirci illa domin shi munafiki Allah ya sifanta ta mako masa ta fita kafir innal munafiqina fi darkil asfali minan nar kun gane ko yana can ƙasa ƙasa na wuta domin shi ya fi cutar da musulmai yana cikin musulmai ana zaton musulmi ne shi ana gaya masa sirrin musulunci kuma in ya tashi ya je ya gaya kafirai don a cutar da musulmai mun ga illarsa ta fi illa Allah ya mana tsari Allah ya gyara zukatanmu Allah ya ce to kad bayyana al-ayati hakika mun bayyana ayoyi liqaumin yuqinun ga ga mutane waɗanda suke masu yaqini masu tabbatar da wato cewa Allah subhanahu wata'ala abin da ya turo da annabawansa gaskiya ne kun gane ko wannan kenan sai Allah subhanahu wata'ala ce inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira ولا تسأل عن أصحاب الجحيم نعم الله سبحانه وتعالى إنا أرسلناك بالحق hakika mu muka aiko ka da gaskiya bashiran kana mai gargadi wa nazira afwan bashiran kana mai bishara ga mu'minai kenan wa nazira kuma sannan kuma kana gargadi ga kafirai da waɗanda suka bijire ma Allah subhanahu wataala Allah ya ce wala tusalu an ashabil jahim ba za a tambaye ka ba dangane da ma'abuta wutar jahannama Allah ya tsare kun ga anan farkon aya wannan wacce ta gabata tana kawo mana halayyar kafirai waɗanda suka ki imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba suka yi kamanceceniya da kafirai waɗanda suka gabace su to nan sai Allah ya danya tabbatar da aikin manzo sallallahu alaihi wasallama da aiki sakon da yazo da shi ya isar sai ce inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nazira sai Allah ya tabbatar da manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam kaga abinda suka nema cewa laula yukallimuna Allah Allah bai saurare su ba amma me dan Allah ya ƙara ba su haushi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama manzansa ne sai ya ƙara cewa inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nazira lalle mu muka aiko ka wato da gaskiya kana mai bishara kuma kana mai gargadi bashiran wa nazira wato ɗaya daga cikin sufofi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam domin sufofinsa suna da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya kasance mai bishara ne ga mu'minai ko ba haka ba kuma ya kasance mai tausayi ga mu'minai laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim sifofin manzo Allah suna da yawa kuma tun a cikin attaura da injila duka Allah subhanahu wataala ya sifanta manzo Allah da waɗannan sifofi kun gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yayi bishara yayi gargadi balma daga cikin ayoyi na farko farko na wahayi cikin suratul mudaththir Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir Allah ya ce ya kai wanda yake lullube da bargo ka tashi ka yi gargadi kaga gargadi wani irin gargadi shine gargadi ga hanyar da za ta kai mutum zuwa ga wuta kowace iri ce ko ba haka ba gargadi ga duk abin da yake saban Allah subhanahu wataala domin duk saban Allah yana kaiwa ga zuwa a shiga wuta to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tashi yayi wa'azi ya fara da iyalan gidansa ko ba haka ba ya kirayo su ɗaiɗaiku danginsa ya kirawo abbas bin abdulmutallib radiyallahu anhu ya kirawo safiya bintu abdulmutallib ko ba haka ba wancan abbas baffansa ne ɗan uwan mahaifinsa safiya ɗan uwan mahaifinsa ne duk ya kirawo su ɗaya bayan ɗaya kai ya kirawo su ɗaya bayan ɗaya sannan ya kirawo fatima ita ma yassa duka ya yi musu wa'azi ɗaya bayan ɗaya sannan ya kirawo su gabaki ɗayansu mun gane ko ya yi musu wa'azi domin Allah ya ce wa an zura ashira ta kal'akarabi mun gane ko ka yi gargaɗi ga ‘yan uwanka makusanta mun ga lalle wannan sifa da Allah ya ce bashiran wani zira maza Allah ya yi bishara kuma ga ta nan da yawa cikin alkur'ani da sunna ko ba haka ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mubashiran cikin can a cikin attaura Allah ya ce mubashiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad ko ba haka ba an yi bishara da manzo sallallahu alaihi wasallam sannan cikin Qur'ani Allah ya ce wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kaga kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da bishara gashi nan a cikin hadisai da yawa manzo Allah yayi bishara muna da asharatul mubashirin bil janna ko duk waye musu bishara da aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan sifa ta bashiran wa naziran ta tabbata ko bata tabbata ba domin alqur'ani da sunna su suke fassara qur'ani ko ba haka ba bashiran ne wa nazira manzo Allah yayi bishara ga sayyidina Abubakar dan aljanna yayi bishara ga sayyidina Umar dan aljanna ne yayi bishara ga sayyidina Uthman dan aljanna ne yayi bishara ga sayyidina Ali dan aljanna ne ko ba haka ba yayi bishara da su ga sunan saura su abin nan Zubair bin Awwam da Sa'ad da Sa'id ko ba haka ba da kuma Talha ko ba haka ba sannan da su Abu Huraira Allah ya kara musu yadda dukkan manzon Allah ya musu bishara sannan yayi bishara da Ukasha yana cikin mutane 70 da za su shiga aljanna bila hisabin wala iqab za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da an musu azaba ba kaga duka wannan manzon Allah yayi bishara ko ba haka ba bashiran wa nadhira inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira lalle Allah ya aiko ka wato da gaskiya kuma kana mai bishara kenan abinda kafirai za su ce ko su kin imani su sa sharadin sai an zo musu da aya ko kuma Allah ya yi magana da su da kansu wannan duka shirme ne Allah ba zai yi magana da ku ba ba ku isa a yi magana da ku ba ku kadai ai an yi magana da ku ga baki ɗaya tunda an saukar muku da alkur'ani an ce ku imani kenan wannan ba shi bane ba dan Allah ya ƙara kwantarwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato hankali da cewa ya isar da sakonsa sai ya ce inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nazira kenan lalle mu mun sauki wato mun aiko ka da gaskiya kana mai bishara kuma kana mai gargadi ko ba haka ba kaga Allah ya tabbatar da manzancinsa ya tabbatar da cewa sakon da ya bashi ya isa ko sannan kuma yace wala tusalu an ashabil jahim ba za a tambaye ka ba dangane da ashabul jahim waɗanda suke wato ma'abuta wutar jahannama Allah ya tsare mu kaga a nan sai aka tabbatar da cewa waɗancan waɗanda suke waɗannan maganganu cewa sai dama wai a ce musu dan me Allah ba zai musu magana ba ko kuma a kawo aya ta musamman gare su kaga wannan ke tabbatar da cewa su ɗan wuta ne ashabul jahim kenan annabi sallallahu alaihi wasallam kakka damu ba za a tambaye ka ba dan me waɗannan suka zama ƴan wuta a'a shiriyar su su zamto ƴan aljanna ba a hannunka take ba abinda yake aka saka inna ma alaikal balagh kadai abin da yake a tattare da kai ka isar da sako ya isar da sako ko bai isar ba shi yasa a hajjin bankwana ya ce ku shaida na isar ku shaida na isar ku shaida na isar annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sako to a cikin wannan ayar kun ga anan da Allah ya ce wala tusalu an ashabil jahim wato ba za a tambaye ka ba dangane da ma'abota wutar jahannama waɗanda za su shiga wutar jahannama kaga nan ta zo jumla ce mai eh ikhbariya ana bashi labarin ba za a tambaye shi eh dangane da waɗanda za su suke yan wutan jahannama ai an bashi labari ne ko to akwai qira'a da tazo wala tusal wala tasal an ashabul jahim ita kuma wannan jumla ce insha'iyya kenan kada ka tambaya ba a sa ka ka tambaya ba aikin bane ka ce suwaye yan wuta suwaye za su shiga wuta Allah ya ce wala tas'al ita ma qira'a ce sabita wato ta tabbata wato wala tas'al kada ka tambaya wato an ashabul jahim dangane da waɗanda za su shiga wuta gane ko haka wannan ruwaya ita ma ta tabbata tana cikin ruwaya mutawatirai wanda an karanta alqur'ani da su kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata shine nan mala ya ce wala tas'al ai bil jazmi wato da jazma a ɗaure kenan ta zo a ma'anar wato umarni ko kuma hani afwan an hani manzan Allah kenan tas'al an nihaya wato an nihayatihim ko an ma'awahu kada ka tambaya dangane da waɗanda damun makomarsu ita ce wutar jahannama Allah subhanahu wata'ala abin da yasa aka kirawo su kai musu gargaɗi kai musu bishara wanda kai wa gargaɗi ya ji tsoron aikin barna ya baro ko wanda kai wa bishara kuma ka kwantar masa da hankali cewa wannan aiki da kake da riko da qur'ani da musulunci sakamakonka shine mai aljanna ita ce bishara ko to shine Allah ya faɗa haka inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nazira wa la tus'al wa la tus'alu an ashabil jahim wato kada ka yi tambaya dangane da ma'abuta wutar jahannama Allah ya tsare mu sai Allah subhanahu wataala ya ce ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك ما لك من الله من ولي ولا نصير نعم الله سبحانه وتعالى ce walan tarda ankal yahud lalle cewa tabbas yahudawa ba za su yarda da kai ba walan nasara hakanan kuma lalle cewa tabbas yahudu ba za su wato nasara ba za su ba su yarda da kai ba hatta tattabi'a millatahum har sai ka bi addininsu kenan yahudawa a zamansu na yahudawa ba za su taɓa yadda da kai ba in gane ko haka Allah ya gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan su ma nasara a matsayinsu na nasara a ƙidarsu ta nasaranci ba za su taɓa imani da kai su yadda da kai ba Allah ce hatta tattabi a millatahum har sai ka bi addininsu al-milla ana addini kenan hanyarsu addininsu kenan Allah ya ce kul inna hudallahi huwal huda ka ce da su lalle wato shiriya shiriya Allah ita ce shiriya qul inna hudallahi huwal huda lalle ka ce da su wato shiriya ta Allah ita ce shiriya ta gaskiya ita ce shiriya ababbi ba shiriya ta yahudanci ba ko ta nasaranci Allah ya ce wala inittaba'ata ahwa'ahum wallahi inittaba'ata ahwa'ahum inda za ka bi soye-soyen zukatansu ba a dallazi ja aka min al'ilmi bayan abin da ya zo maka na ilimi malaka min Allahi wato ba ka da wani abu wanda yake wato wanda yake ba ba na Allah ba wato wani abu wanda yake na daban wanda ba daga Allah subhanahu wata'ala ba yake kun gane ko min waliyin na daga makusanci wala nasir ko kuma wanda yake mai taimako a nan allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama lan tarda ankal yahudu walan nasara yahudawa a matsayinsu na yahuda addini kenan aƙida ba wai a matsayinsu na jinsin su yahudawa ba inda ba yahude zai dawo ya zama musulmi ai ba abin kyama ba ne ba a'a ana nufin addinin da ba na Allah ba wanda ya riki aƙida ta yahudanci walan nasara ko kuma nasara kiristoci kenan ba za su taɓa yadda da kai ba a matsayin wato abin bi ko abin masoyi mun gane ko ko abokin tafiya ba za su taɓa yadda da kai ba hatta tattabi a millatan har sai ka bi hanyar su ka bi addinin su wato sannan su yadda da kai a matsayinka na mutum ko kuma a matsayinka na aboki ko maso wannan Allah subhanahu wata'ala ya fuskantar da magana ga manzo amma ba yana nufin manzon ba kai tsaye akwai abin da hausa ake cewa tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai taba bin hanyar yahudawa ba ko ya bi hanyar kiristoci ba har abada ba zai taba wannan ba amma an faɗa masa haka don wanda ba annabi ba ya ji tsoron wato biyayya ga yahudawa ko kiristoci a kan cewa wai bari ya sassauto ya bar addininsa ko ya ɓoye addininsa don ya samu yadda wayannan mutane abadan ko da ka sassauto addininka ko da ka ɓoye musu aƙidarka ta musulunci wacce ita ce ɗaukaka wallahi ba za su yarda da kai ba allah sai da ya kawo kalma wacce take nuna ta'akidi lan walantar da har abada yahudawa ba za su taba nuna ma yadda ba walan nasara hakanan nasara ba za su taba yadda da kai ba a matsayin mutumin kirki ko a matsayin masoyi ko a matsayin abokin tafiya hatta tattabi a millatan har sai ka bi hanyarsu wace irin hanya ce ta ce hanyar zagin Allah subhanahu wata'ala hanyar kafirci hanyar yahudanci hanyar kiristanci hanyar tara Allah da kishiyoyi hanyar kafirci hanyar saban Allah hanyar barna a hanyar Allah sai ka bo ɗan hanyoyin in ka ga sun aminta da kai sun ce kai nasu ne kai nagari ne kai ba abokin faɗansu ba ne kai mutumin kirki ne suna yabanka to wallahi ka ji tsoron duk lokacin da ka gaba yahuda yana yaba ka a matsayinka na kai mai son zaman lafiya kake kai mutumin kirki ne to wallahi ka ji tsoron imaninka ba yahuda ya ce ya yaba ka a matsayinka wai kai musulmin kirki ne saboda kai kana zuwa in ya gayyace ka kuje wato wajen bautarsa a sagi Allah za ka ji in ya gayyace ka wani saƙo ko wani biki wanda Allah ya haramta ka je za ka je sai ce kai ne musulmin kirki kai ne mai son zaman lafiya wato kai ne mai mu'amala ba a hana ka mu'amala ba wacce shari'a ta yadda za ka iya kasuwanci da shi za ka iya taimaka masa ba a kan aƙidarsa ba yana neman taimako ya ga zai mutu ka ba shi ruwa ya sha inda ba yakin addini yake ba ka ceci rai kun gane ko wannan duka za ka iya masa amma ka taimaka masa ka faranta masa rai lokacin da yake farin cikin zagin Allah yana addininsa ko kuma ka faranta masa rai saboda wasu kalamai da za ka faɗa ka ci mutuncin musulunci shi ka faranta masa rai ko ka faranta wato ka yaddar da shi da waɗansu abubuwa da za ka ɗabbaka ta doka wacce shi ya baka umarni wannan doka kuma tana saba doka Allah subhanahu wata'ala to wallahi ka san da ka yaya baka a cikin wannan abin to ka tashi aiki ka san cewa kai ba musulunci kake bi ba da nassin alkur'ani hatta tattabi a millatan har sai ka ba addinin su ba za su taba aminta da kai ba shine Allah yake ba mu labari cewa to in har an gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama kai waye kai da ba za a ce maka haka annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai saba ma Allah ba ma'asumi ne ko ba haka ba annabawan Allah ba sa sabo amma saboda mabiyansu a bigi dutse kun gane ko saboda wanda yake bai kai ba ya gane cewa to yana cikin hatsari har zai bari ya bada hanya ga kafiri ya so kafiri akan dan uwansa musulmi ko ya so kafirci akan addininsa na musulunci to lalle dab yake da ya bata addinin nasa dab yake da ya yarda ya bar addini ba zai taba yadda da kai ba yahudu ko nasara ba za su aminta da kai ba sai ka bar addinin Allah subhanahu wataala a yau muna gani da yawa daga cikin mutane suna bin hanya wato ta kafirci kirikiri kaga mutum hatta magana so yake irin ta kafirai sai yayi abin da za a ce mai shi fa ba irin a shi bature ne wanda yake bai san addini ba yana kokarin koyi da yan luwadi waɗanda ba sa wato fitra ma a fitra abin da ɗabi'ar da Allah ya halicci mutum ko da za a je a ajiye shi bai taɓa cakuɗuwa da kowa ba ba zai aikata wannan shirman ba mun gane ko amma sai ga wannan yana koyi da wannan kaga wannan ai abin takaici ne abin tausayi ne abin ai ma jaja ne cewa a ganka kana kokarin ɗabi'antuwa da waɗanda suke yahuda kafir hatta da yaranka da Allah subhanahu wata'ala ya maka baiwa da ita wai kana kyamatarsa wai kana ganin ci baya ne wai ka yi magana da yaranka na gida wannan wani irin abu ne wai wanda yake magana baya sa faransanci ko ingilishi ko wani can yare daban wai gani ake yi bai waye ba kamar hasararre ne kamar ba zai ci gaba tafaɗe ne bai iya turanci ba Allah subhanahu wata'ala bai fifita wani yare akan wani yare ba inna khalaqnakum ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu an sanya Allah ya halicce mu ne daban-daban ƙabilu daban-daban ba don komai ba sai don me musan juna kun gane ko babu wani wanda ya fi a gurin Allah inna akramakum inda Allah ya atqakum wanda ya fi a gurin Allah shine wanda ya fi tsoron Allah yaren larabci ma da ya samu kima saboda an saukar da alkur'ani ne da shi kun gane ko to babu wani yare amma yanzu an ƙara ba mana an sa mana waɗannan yaren in baka jin su ma baka zama ma kamar kaya hasara zuwa duniya an ce su ne yaren duniya wani da wato wani gashi yarensa na uwa wallahi bai iya shi yana yi yana dabircewa baya iya magana da yarensa na gida amma sai da turanci Allah ya tsare mu ba mu ce muna ba yaƙi muke da yaran ba ka sani cewa dai in akwai wani yare da zaka girmama ma to yaren larabci ne shi ma saboda alakarsa da alkur'ani mun gane ko saboda in ka iya shi zaka iya addini saboda addinin musulunci ta hanyarsa da shi Allah ya saukar da alkur'ani da shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaransa ne kenan in zamu fifita ma shine zamu fifita ma shi ma a tsagoransa kawai a matsayinsa na yare ba wani kima ce da shi ta daban ba a matsayinsa na yare in ba ka haɗa shi da addini ba daga ya samu kima kimar da ya samu raba shi da yaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaren kuma alqur'ani amma an ka cire ba yaren qur'ani bane ba yaren annabi sallallahu alaihi wasallam bane kawai a matsayin shi na yare ba shi da wata falala ta musamman falalar da ya samu yaren alqur'ani ne qur'ani arabiyan sannan falalar da ya samu yaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ana koya addini da shi kuma duk wanda Allah ya sa ya iya shi zai koya addini da kyau wannan shine kawai ya sa kun gane ko to amma yanzu a ce wani ya zo can ya maka mulkin mallaka sannan kuma yaransa ma a ce shine zai sa maka in baka iya shi ba ya dinga daukan yan uwanka da iyayenka da basu iya ba kana ganin su wayansu kauyawa saboda basu iya faransai ba za ga mutum ba kauye ba wanda bai iya karanta fatiha ba a nan cikin garin ya mai ka zaga masallatai da limamai da ladanai mutum nawa za ka yi bakin cikin ka je suke faɗan sunan Allah da sunan addini karatun ƙur'ani an rikita shi mutane da yawa ba su iya fatiha ba wa'annan ba su zama abin wato tausayi ba ba su zama ƙauyawa ba wanda bai iya addinin shi ba ba shine ba ƙauye ba ina amfanin birnanci ka iya faransanci kai ne komai kaca kaca ka iya shi amma an ka je lahira kuma ka shiga wuta saboda ka iya fatiha ba baka iya kalimatu shahada ba kalimatu tauhid in an tsare ka an ce ka faɗi kalimatu shahada daidai baka iya ta ba ina wayewa a wannan ba wayewa cikin baka iya furta kalmatu shahada ba yanzu inda za a samu wani yana sha'awar musulunci ka haɗa shi akan hanya ya ce ka ba shi abin da ake shiga musulunci da shi baka sanya za ka yi ba wannan bai zama abin kunya ba shi ne abin kunya shi ne ƙauyanci wallahi duk wanda bai iya addini ba shi ne ba ƙauye shi ne ya hasara duniya da lahira amma layi don ka zo duniya baka iya komai ba na turanci baka iya komai ba wallahi ba abin da Allah ilimi daban kuma yare daban da yarenmu za mu iya koyon ilimi ba sai da turanci ba ƙasar china da yarensu suka iya addini suka iya ƙere-ƙere ƙasar japan duka da yaren japan suka iya ko mu ma in muka tsa ilimi abu ne daban yare daban ilimi daban in gane ko sannan ko ba alakanta ilimi sai ka zama ka yi shigar tura sannan ilimin ilimin baya da alaka da tsukewa da da fita daga hayyacinka ba ka shaƙe wuya da sauransu a da alkabbanka da kayanka na gida duka za ka iya ilin kun gane ko abinda ake so dai kawai tsoron Allah tsoron Allah yana taimakawa Allah ya sauƙaƙa maka al'amari ƴan uwa abin da yasa mu kula wallahi ana farauta imani yanzu da yawa a cikin maganganunmu da ayyukanmu muna kwaikwayo da kafirai yahudawa ba mu sani ba wani kuma rashin sanin mu kuma ba a hujja ba ce a gurin Allah jahilci baya zama hujja ba jahilcin da yake zama hujja shine kana neman ilimi ka mutu akan neman ilimi amma kana zaune kana ta ai kana ta rayuwar ka kana nufin rayuwar da kake yi haka take rayuwar masu addini yana cikin ta shine rayuwar ka ma addini ce ba zai yiwu ka ce wai saboda wannan rayuwa ce daban ba iya masallaci ake addini ba rayuwar ka gaba ɗaya Allah yana yana wato neman ka je da ita mai kyau kun gane ko mu'amalarka da iyalinka da abokananka da abokanan aikinka da mai gidanka da yaranka duka ana neman haƙƙi a cikin dole sai ka koyi addini zaka sani kun gane ko to Allah subhanahu wataala ya mana sani Allah ya ce walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum yahudu da nasara ba za su taɓa yadda da kai ba har sai ka bi hanyar su sai ka bi addinin su almilla anan addini kun gane ko millatahum ay dinuhum ba za su taɓa yadda da kai ba sai ka bi addininsu Allah ya ce to ƙulka ce da su inna hudallahi huwal huda lalle shiriyar Allah ita ce shiriya kenan babu wata shiriya da za ta zamto shiriya sai shiriya Allah shiriyar yahudanci ba shiriya bace ba shiriyar kiristanci ba shiriya bace ba a inna hudallahi huwal huda wato shiriya wacce take ta Allah ita ce shirya wacce Allah ya yarda da ita kuma shirya ta gaske ta gaskiya Allah ce wala in wala in ittaba'ata ahwa'ahum lalle wallahi inda zaka bi soye-soyen zukatansu su yahudu da nasara da duk wanda yake irin bin hanyar su wanda yake akan hanya ta kafirci ta bata min ba'd ma ja'aka min al-ilmi bayan abin da ya zo maka na ilimi me ilimi min ba'd min ba'd min ba'd min ba'adi ko babu mim ko yace ba'da ma ja ba'da ba'da allazi ja'aka ne kenan akwai aya da take da wannan tana da kamanceceniya kun gane ko shi ita ce take dauka a nan gurin a ba'da allazi ja'aka ne kun gane ko kenan idan da zaka bi Allah ya ce wala inittaba'ta ahwa'ahum wallahi inda zaka bi soyayyen zukatansu ba'da allazi ja'aka kenan haka yake anan ba'da allazi ja'aka wato bayan abin da ya zo maka min ilmi na daga ilimi ilimin nan shine na alkur'ani Allah ya ko ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkur'ani ta hanyar mala'ika jibrilu yana zuwa ya sanar da shi da sannan da abin da Allah yake kinsa masa na ilhama da kuma mafarki duk abin da annabi ya aikata wahayi ne la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu kaga wannan ilimi ne ko ba haka ba duk abin da wato bayan abin da ya zo maka na ilimi malaka min Allah kun gane ko babu wanda yake wato malaka min Allah wanda ba wato ba da wallazi ma ja'aka min al-ilm bayan abin da yazo maka na ilimi kun gane ko min Allah min wali to baka da wani wanda yake macikunci koma bayan Allah min waliyin wala nasir wanda zai taimake ka ko kuma ya jibinci al'amarinka Allah shi kadai ne zai jibinci al'amarinka sannan kuma shi kadai zai taimake ka koma bayan Allah to baka da wani ai malaka baka da wani wanda yake ba Allah ba shine malaka min Allah baka da wani wanda yake koma bayan Allah min waliyin kun gane ko na majibincin lamari wala nasir ko kuma wanda zai taimake ka a nan duniya ne za ka yi barna ka ce akwai wanda zai taimaka maka amma a lahira idan an je a me zai taimake ka imaninka da Allah subhanahu wata'ala aikinka da alkur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a can yawma la yanfa'u malun wala banun babu abin da zai amfani na 'ya'ya ko kuma dukiya me zai amfani illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya ce wa Allah da zuciya wacce take kubutatta wacce ta yi imani ta yi aiki na gari kun gane ko to wannan shine zai samu tsira a gurin Allah subhanahu wataala muka ce wannan ana an gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ana nufin al'ummar su ji tsoro Allah subhanahu wataala kada su aikata domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai bi soye-soyen zukatar ko son zuciyarsa annabi baya bi ballantana ta wasu yanan da son zuciyarka da na waninka duka ba abin bi bane ba me abin bi alkur'ani da sunnan manza Allah sallallahu alaihi wasallama abinda Allah yake so shine ya kamata mu bi mu yi biyayya ga Allah subhanahu wataala sai mu samu tsira duniya da lahira Allah ya sa mu dace Allah ya ce الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون نعم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم نعم وأني فضلتكم على العالمين na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce allazina atainahumul kitaba waɗanda muka baiwa littafi yatlunahu suna karanta shi ko suna bibiyarsa ko suna biyayya gare shi domin attilawa tana iya zuwa da ma'anar ƙira'a karantawa sannan attilawa tana iya zuwa da ma'anar biyayya bin abu ai tatlu kun gane ko kun gane ko daga talayatu kenan kun gane ko kana bin abu sau da kafa kana biyayya ga abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin alkur'ani kana biyayya wato na karɓa kana bin alkur'ani sau da kafa abinda Allah ya ce ayi kana aikatawa abinda Allah ya ce a bari kana bari shine yatlunahu haqqa tilawatihi suna karanta shi ko suna bin sa haƙiƙanin wato karantawa ko kuma haƙiƙanin bin sa gane ko Allah ce ula'ika to wa'annan yi uminuna bi su ne hakikanin wa'anda suka yi imani da shi inan mai karanta alkur'ani yana aiki da abin da ke cikinsa mai karanta alkur'ani yana karanta shi da tadabburinsa to ula'ika yi uminuna bi su ne wa'anda suke wato suke bin alkur'ani sau da kafa su ne hakikanin wa'anda kai suka yi imani da alkur'ani gane ko Allah ce wa man yakfuru bihi to duk wanda ya kafirce da shi alkur'ani Allah ya ce duk wanda ya kafirce wa qur'ani fa ulaika humul khasirun to suna daga cikin hasarar to anan kun ga Allah subhanahu wata'ala yace allazina atainahumul kitaba nga allazina atainahumul kitaba suna da yawa dukkanin waɗanda annabawan da aka turo da wato waɗanda aka turo zuwa gare su kaga atainahumul kitaba kaga mutanen annabi Musa sun shiga ciki mutanen annabi Isa sun shiga ciki mutanen annabi Musa wani alkitaba anan wanne ne kenan eh shine at-taura ko ba haka ba mutanen annabi Isa alkitaba anan shine me injila kaga mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine alqur'ani mai girma to shine dukkan su sun shiga cikin wannan aya ina allazina atainahumul kitaba lalle waɗanda muka ba wa littafi ya tulunahu haƙa tilawatihi suna karanta shi haƙiƙanin karanta koko suna karanta suna aiki da shi haƙiƙanin aiki da shi kenan duk ayar da ta zo ta umarce su su aikata kaza suna aikata duk ayar da ta zo ta hane su su aikata abu kada ku aikata suna barin aikata shi to wannan shine asalin attilawa daman ba karatun ba kawai mun gane ko aiki da karatun domin duk inda aka zargi yahudawa an zarge su ne da in aiki da ilimin su ai ba jahilai bane ba suna karantawa amma menene suke ki suna kin aiki da shi mun gane ko sami'ina wa asaina haka suke siffar su su ku al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sami'ina wa ata'na can ma ku duba ai abin da Allah ya ba mu labari a can baya da muka baro ayoyin baya Allah ya ce menene afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun kun gane ko wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون kaji wai suna gaya wa mutanensu cewa ku yanzu ba ku da hankali in kun je gurin musulmai mutanen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ku dinga ce musu wannan ayoyin da ake saukan musu gaskiya ne sifan manzan Allah gaskiya ce alqur'ani gaskiya ne so kuke an jaraban Allah su ce su kafa muku hujja liyuhajukum bihi inda rabbikum su ce ai kuna sana kuka kafirce ma Allah da gangan kuka yi kafirci bai huda ke ga ƴan uwansu yahuda haka kenan kaga duk abin da suke suna sana da gangan ne suka kafirce ma Allah to kaga anan menene ba su yi haƙƙa tilawati ba sun karanta injila sun karanta attaura ba su zanto sun yi haƙƙa tilawati ba domin sun karanta karantawa kawai suka yi ba su yi tadabburin attaura ba ba su bi attaura ba ba su yi aiki da ita ba to shi yasa anan ba su shiga cikin sifa allazina allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati allazi yatluna alkitaba haqqa tilawati wannan wanda yake karanta littafi haƙiƙanin karatun littafi shine wanda bayan ya karanta to sai ya tadabbur tadabburi a cikin alqur'ani yana da tasiri shi yasa ake son ka san ma'anoni alal aqalli ka san tarjama wannan da ake yi na alkur'ani ka ji me Allah yake faɗa sai ya sa maka imani ya dinga sa maka kushu'i da tsoron Allah kana karanta ayoyin Allah me yasa kuke ganin wasu suna karatun Qur'ani suna kuka ai ba banza bane suna jin abin da Allah yake cewa to kuma haka ne ake so shine makasudin saukar da alkur'ani a karanta shi a samu lada sannan a karanta shi a yi aiki da shi a samu lada kun gane ko shine hakka tilawati suna karanta shi hakikanin karanta ko suna bin alkur'ani hakikanin bi kai sai mu hada guda biyu sun karanta shi hakikanin karantawa kenan da tujwidinsa da kyau sun karanta shi yadda Allah ya ce wa rattilil qur'ana tartila sannan kuma sun bi alkur'ani kamar yadda Allah ya ce su bi alkur'ani sun duk abin da alkur'ani ya zo da shi na umarni sun aikata duk abin da alkur'ani ya zo da shi na hani sun hannu wannan shine hakikanin masu imani shi yasa a ƙarshe Allah subhanahu wata'ala ce ulaika yu'minuna bih to wa'annan sune hakikanin wa'anda suka masu imani da alqur'ani sune hakikanin masu imani da littafi idan a cikin yahudawa ne wa'anda suka karanta shi suka yi aiki da abin da ke cikin sa to sune hakikanin masu imani kun gane ko haka nan idan a cikin waɗanda suka aka annabi aka turo musu annabi Isa alaihi salam ne suka karanta injila suka karanta suka aiki da ita to su ne hakikanin masu imani a cikin al'ummarsu haka nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga cikin al'ummarsa waɗanda suka karanta alkur'ani da kyau irin karatu wanda Allah yake so kuma suka yi tadabburinsa suka aiki da abin da ke cikin alkur'ani to ula'ika yu'minuna bihi wa'annan sune hakikanin wa'anda suka yi imani da shi alqur'ani nan da liri ula'ika yu'minuna bihi zai iya daukan wato cewa lal hakika sune wa'anda suka yi imani da shi alqur'ani din sannan kuma zai iya daukan ula'ika yu'minuna bihi damir ya'udu ila annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma zai iya daukan ula'ika yu'minuna bihi wannan kuma zai iya ɗaukan ma'anar cewa su ne hakikanin wanda suka imani da Allah da musulunci ga baki da kenan sai ka ce waɗanda suka karanta littafi suka yi imani da shi hakikanin imani ko suka yi aiki da shi hakikanin aiki suka karanta shi hakikanin karanta karatu irin wanda Allah yake so sannan kuma suka yi aiki irin aikin da Allah ya yarda da shi da wannan littafin to sai ka ce haƙiƙa su ne waɗanda suka zamto masu imani imani na gaske kenan dukkanin reshe na imani sun yi yadda da shi reshen imani guda shida rukunai imani da Allah imani da manzannin Allah imani da mala'ikun Allah imani da ƙaddara ko da manzanni imani da ranar lahira imani da kaddara imani da duk nau'i na imani da Allah subhanahu wataala to waɗanda suka karanta alkur'ani hakikanin karanta kuma suka yi aiki da abin da ke cikin sa to su ne hakikanin masu imani sai aka sun su Allah ya ce bayan ya ce ulaika yu'minuna bihi sai ya ce kuma wa man yakfur bihi kaga ni wanda duk kuma suka kafirce da shi kenan suka kafirce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka kafirce ma alqur'ani domin wa yazo da alqur'ani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda suka kafirce wa littafin ko suka kafirce wa manzo sallallahu alaihi wasallam ulaika humul khasirun fa ulaika humul khasirun to wa'annan sune hasararru wanda ya je ma Allah bai da komai akwai mutsiyacin da ya kai shi babu shi yasa Allah ya ce ulaika humul khasirun shi yasa ta rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da sahabbai shin atadruna manil muflis shin kun san wane ne matsiyaci sai sahabbai suka ce na mun san matsiyaci shi wanda bai da komai wanda baya da kuɗi ba shi da dala ba shi da saifa ba shi da naira ba shi da komai nau'i na kuɗi wanda shi ne matsiyaci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ba shine musiyaci ba musiyaci shine wanda zai je lahira ya je ga sallah ya zo da ita ga azumi ya zo da shi daidai sallar shi tayi azumin sa yayi zakkar shi tayi kun gane ko sannan aikin hajjin sa yayi rukunan musuluncin sa duka sun yi amma sai dai gashi ya ci mutuncin wani قد شتم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وقذف هذا وصفق هذا يا ظالمci wane ya zubar da jinin wane ya daki wane ya yi wa wane ƙazafi kun gane ko ya ci amana wane ya ci haramun ya zalunci mutane to wannan sai a zo da shi rana alkiyama sai a ce to gashi ka zalunci wane a rana kaza sai a ce ya shi duka wannan ladan na sallah sai a dinga ɗiba ana ba wani ka zagi wani sai a ɗiba a bashi ka yi wa wani kazafi kai masa sharri sai a ɗiba a bashi ka ci mutuncin wani sai a ɗiba a bashi to ba mutum ɗaya bane watakila an gama duka an biya shi da wannan lada da kaje da shi na sallah da azumi da zakka da ƙiyamun laili duka kuma naka fa yayi daidai karɓaɓɓe ne ka iya ɗin ma wannan wanda ya iya kenan sai a zo da wasu in duka waɗannan mutanen da ka zalimta ladan da kake da shi ya iya biyan su to in kuma bai iya biyan su ba su suna da zunubai sun yi abubuwa da yawa na rashin kyautawa sun zo da zunubi lodi lodi zuwa wajen Allah sai a dinga ɗibar zunuban su waɗannan da ka cuta sai a dinga zuba mutum sai a dinga zuba mutum ƙarshe sai a kora shi wutar jahannama Allah ya mana tsari to wannan shine mutsiyaci kaga wannan kaga ya je da addinin nashi amma ya je ya yi zalunci shi yasa duk yadda kake ka zalunci mutane ka yi kokari saban kama da kake tsakaninka da Allah ka tuba ballantanar ka je ka ci haƙƙin mutane domin Allah baya yafa haƙƙin mutane Allah ya mana tsari to wannan sune ulaika humul khasirun sune hasararru Allah ya mana tsari sai Allah ya ce
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين نعم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا نعم ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون نعم الله سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل ياكو يا لنجنا النبي يعقوب عليه السلام وزرية النبي يعقوب عليه السلام اذكروا نعمتي كنتنا نعمتا التي أنعمت عليكم وتنيمك أكنكم wato wacce na ni'imta ta akan ku wa anni faddaltukum lalle kuma ni na fifita ku alal alamin a bisa sauran wato halittu na zamanin ku kenan in gane ko Allah ya ce wattaqu yawman ku ji tsoron wani yini la tajzi nafsun an nafsin shay'a wadda wata rai ba ta amfanar da wata rai da komai ba za ta iya amfanar wa wata rai da komai ba wala yuqbalu minha adlun sannan ba a karɓar fansa a wannan yinin wato ba za a zo a belin mutum ba ka yi laifi wani ya zo ya ce to ya Allah bani belinsa in gane ko wala tanfa'uha shafa'a sannan kuma ceton mai ceto ba zai amfanar ba wala hum yunsarun sannan kuma ba za a taimake su ba To, a wannan aya akwai ko in ce ayoyi akwai bayani na farko dai Allah subhanahu wataala wannan aya ta farko bayaninta ya gabata amma ba laifi mu dan taba ka irin ta tazo a baya ko ba haka ba ya bani Isra'il ya ku iyalan wato zuriya gidan Yaqub alaihi salam annabi Yaqub kenan sune bani Isra'il gani ko a ce Isra'il din nan shine kamar Abdullahi gani kenan bawon Allah annabi Yaqub amma ana nufin annabi Yaqub a yaran su kenan shine Isra'il din Allah ya ce to ku tuna ni'ima ni'ima ta wacce nayi akan ku anan suka ce kun ga al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a cewa su tuna ni'ima sake cewa fazkuruni azkurkum yana daga cikin falala ta wato al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tashi kai tsaye sai a ce su tuna Allah wannan yana nuna fifiko gare su amma sauran al'umu wanda ba su ba sai a ce su tuna ni'imar Allah mun gane ko a sitina ni'imar da Allah ya musu domin Allah ya wa banu Isra'ila ni'ima daban-daban wanda mun kawo su daban-daban a can baya ni'imar tsamar da su daga sharrin Fir'auna ko ba haka ba Fir'auna ya kasance yana yanka su ɗaya mazan su matan su kuma wato wa yastahiyuna nisa'an ko ba haka ba wa iz najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su al'azab Allah duka ya tsamar da su da wannan azaba da Fir'auna yake musu sannan Allah ya musu ni'ima lokacin da aka yi kisa tsakaninsu suka yi ta tunkuɗa ma juna ko ba haka ba wannan ya ce wane ne Allah ya ce wai zuqataltum nafsan fadara'atun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun Allah ya fitar musu da wanda ya kisa ko ba haka ba dukka dai ga sunan dai ni'imomi kala kala daban-daban mun karantar da su to wannan ni'imar su tina ta dan su gode ma Allah Allah ya ce wa anni faddaltukum 'alal alamin nan tafdil ko kuma alfadlu a nan ba am ba ne ba khas ne wato falala al'ummar da Allah ya fifita akan dukkanin al'ummin duniya ita ce al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma su dangane da mutanen zamanin su Allah ya fifita su waɗanda suka yi imani da annabin su kenan wato alaihi salam to amma anan ana nufin kenan ba duka al'ummar duniya baki daya domin al'ummar duniya baki daya al'ummar da tafi aka fifita ta akan saura ita ce al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya ce wa anni faddaltukum ala alalam Allah ya ce to wattaqu yawman la tajzi nafsu ku ji tsoron wani yini kun gane ko wanda wata rai ba ta iya la tajzi nafsun an nafsin shay'a wata rai ba ta amfanar da wata rai da komai kenan ba za ta amfanar da ita ba saboda me ita wannan ran da ake so a amfanar ba ta imani da Allah amma ran da ake nufi kenan amma ran da take da imani amfanin wata rai zai amfane ta kun gane ko domin alkur'ani yana fassara sashi sunna tana fassara alkur'ani ai akwai ceto ko ba haka ba ai akwai 'ya'yan da mutum ya haifi yara sai suka mutu tun kafin su balaga dan ya je da imani inda yana da gwargwaron imani waɗannan yaran za su ceton iyayensu hakanan wanda ya sa ɗansa ya tarbiyyantar da ɗansa ya haddace alkur'ani wannan yaron zai wato cece shi a ranar alƙiyama kenan kaga anan wata rai za ta amfani wata rai kenan ran da ba za ta yi amfani wata rai ba ita ce ran da ta je wa Allah da kafirci kenan wanda ya je ma Allah subhanahu wata'ala ba imani to wata rai ba za ta amfane shi ba yanayi ya yi aiki a shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin da muka karanto ɗazu cewa ya kirawo jama'a ta ƙurashawa ɗaya bayan ɗaya sannan ya kirawo su ga baki ɗaya ya ce ku nemi duk abin da kuke so in muku na duniya zan iya muku amma la ughni ankum min Allah shay'a ba zan iya amfanin muku da komai a gurin Allah ba kowa ya fanshi kansa kowa ya yi aikin da ta yaya zaka fanshi kanka kai aikin da annabi nuh alaihi salam ɗansa wato zaman annabi nuhu zai amfani ɗansa a ranar alkiyama ba zai amfani ɗansa domin ya kafirce uban hakanan matansa mun gane ko amma ka gani fir'auna da yake matarsa mumina ce tana cikin sayyidat a ranar alkiyama kun gane ko sayyidat a aljanna tana cikin wato mata manya na aljanna to haka imaninka shine zai amfanar da kai idan ka mutu da imani aka je gaban Allah subhanahu wataala to imanin zai yi amfani wata rai za ta iya amfanar da wata rai kenan anan ba duka ake nufi ba rai wacce take ta je ma Allah ba da imani ba haka nan wala yuqbalu minha adl sannan ba fansa a ranar alkiyama wannan beli kenan ka je mutum yayi laifi ka ce ka bada wani abu to anan kaga ko babu a bada wani abu a ce a fito da wani a can hisabi ake yi sai dan Allah ya ga dama da rahamarsa ya biya maka ya duba iya irin tsoron Allahnka da da tubanka Allah ya biya wanda ka zalunta mun gane ko amma a can ba a biye mun gane ko babu fansa a ranar alkiyama wala tanfa'uha shafa'a haka nan ceton mai ceto baya amfani nan ma ceto khas wanda yake am ne aka kore kamar ceton kafiri shi ma za a takaice baffan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi sama da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai nemi ceton a sauƙaƙa masa sai a maido shi sama saman wuta manzo Allah yake cewa amma yana jin tafasa kwakwalwarsa tare da cewa an yi sama da shi saboda ya taimaka manzo Allah amma bai imani da shi to kaga anan ceton kafirai ne wato wani kafiri ba zai samu ceton mai ceto amma muminai akwai ceto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shafa'atul uzma mun gane ko bayan ceton da zai je gaban Allah ya fadi a fara yi mutane hisabi to akwai ceton waɗanda za sun yi laifi ya domin musu afuwa Allah ya shigar da su aljanna akwai ceton mutanen da suka yi masa biyayya suka yi salati gare shi zai neman musu afuwa su tafi aljanna akwai ceton ma waɗanda sai bayan sun shiga wuta a fito da su a shigar da su aljanna duka da ceto ga kenan akwai ceto ceton da aka kore a nan shine ceton kafiri ba za a ceci wani kafiri wanda ya je ma Allah subhanahu wata'ala wato da kafirci ba Allah ya mana tsari wala hum yunsarun sannan kuma ba za a taimake su ba su kafirai duk wanda ya je ma Allah subhanahu wata'ala da kafirci to Allah subhanahu wata'ala ba zai taibada taimako ko kuma ba za a ba wani wanda zai taimake shi mun gane ko taimako a ranar na Allah ne in ka yi aikin Allah sai ka samu taimakon Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da abinda muka karanta ya tsare mu da faɗa cikin waɗanda suke karantawa ba sa aiki da shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سيدي أقول بجاء